بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين سائر الجر المهجرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعلم عقدة من لساني وبعد أخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودعو الله سبحانه وتعالى da ya kawo mu wannan rana ta litinin wanda ta yi daidai da sha biyu ko? sha biyu ga watan ramadan a hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ishirin da bakwai ishirin da takwas ga watan biyar 2018 na mutu da wata shirinmu mu fara gabatarwa har yanzu dai muna cikin surat nisa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرجع يا منا سوى أبايا فواتو gado sai daga baya ne aka raba gado to an ya kasance daga cikin abin da aka saba yi na jahiliya akwai wasiya wannan in zai rasu ya ce a ba wani kaza a ba wani kaza da aka cikin raba gadon ko kuma mutum ya yi wasiya wa magadan nasa ya ce a ba wani kaza a ba wani kaza abin da ya raba shi ake amfani da shi aka zo aka soke wannan akwai tabanni da mutum zai ɗauki mutum filan zuwa tsakanin su da juna na rantse kai ɗana ne jini na jinin ka ne kana gado na ina gadon ka saboda haka idan mutum ya rasu babu dangin jiya babu na baba amma kuma sai shigo a ramar gadon da shi daidai da yaya saboda babansa ya yi babansu ya yi tabaninsa da duk ra'a ta zo ta kankare shi da cikin ayoyin da ta kankare wannan akwai wannan aya wani kullum da Allah mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun kowane mutum mun sa masa masu jibantan al'amarinsa daga cikin asibansa wanda su suke gadon dukiyansa daga abin da iyaye biyu suka bari ko dangi makusantan juna suka bari to ba wani wanda zai gaje su sai wanda ya zamanto yana daga cikin asibansu ko kuma wanda suke makusantansu wanda shari'a ta yadda ke gado na'am wallazi na akada taimanuku waɗanda rantsuwanku ta kullu da su fa'atuhum nasiban ku ba su rabonsu wato wannan an kawo wancan al'adar domin ta jahiliya cewa wanda musulunci ya dan barta ta dan ɗauki lokaci sannan daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe ta da ulul arham ba'ruhum aw la bi ba'dhin fi kitabi to wayanda kuka kulla rantsuwa da su su ma ku ba su ba ku ba su rabon su wato irin wanda muka faɗa muka ambata wanda mutum zai ce jinin ka jini na ne kana gado na ina gadon ka to a farko sai aka ce shi ma a ba shi rabon sa wanda aka yi wannan rantsuwan amma daga baya sai aka shafe ta da ma'abuta da mutan sashen su ke su cancanta da zai sashen na inna allaha kusan shi allah subhanahu wa ta'ala kana ya kasance shahidan mai tsinkaya ne ala kulli shay'in bisa dukkan duk abin da kuke yi allah yana gani in kun yi adalci allah yana gani in kun yi zalunci allah subhanahu wa ta'ala yana gani الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعدهم على بعد بما فضل الله بعدهم على بعد وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافزات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوبهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا خبيرا
نعم الرجال قوامون على النساء الرجال مزاجي قوامون sune Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su a matsayin masu tsayawa alal nisa'i akan al'amuran mata sune shugabannin mata su za su ga abin da mata suke yi su gyara musu su ne za su umarce su su ne za su hane su su ne za su nuna musu hanyar da ya dace wato Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita namiji akan mace dan haka shi ne shugaban gida shi ne shugaban iyali ba mace ce shugaban gida ba ba mace ce shugaban iyali ba me yasa bima faddala Allahu wa abahum ala ba'd saboda fifita da Allah ya masashin su akan kai Allah ya fifita maza akan mata wannan doka ce da tsari na Allah tuntuni haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saboda haka hukuncin Allah ne namiji shine gaba da mace na biyu musamman idan matan idan matan mutum ne wabe ma an faɗo min amwali saboda abin da maza suke kashewa na dukiyarsu wajen tsawainiyar mata to kuma yadda kuliya khairun min al-yadi sufla hannun da take sama ai ta ta nan take kasa su kullum su ne masu bayi ko shi kuma miji shi ne kullum shi ne mai ungo ko ba haka ba to dama ai wannan mai ungo ya ji ne ba ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ta saboda fifiko daga kar daga Allah kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala ya sa maza sun ci mata kawai na kiran yadda Allah ya ce kuma bai ma bai ma wa bai ma an ba saboda abinda suka suka batar na dukiyar Abu Sa'ud yace daga ciki akwai magana cikin hankali mace ragin hankalin nan ne take yi tana daɗa girma hankali na baya shi namiji kuma yana daɗa girma hankali na gaba amma kuma ita kan riga namiji hankali mace ita kan riga namiji hankali wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ya yi wani wani wani wani iko shi kenan sai abu ya yi wani iko sai ya yi mace da farko an haife ta suna tare da ɗan uwanta na miji wanda suke kan tsaya ko sai a samu namijin dono baya da basira a ga wuri wuri wuri an ce mata yi kaza nan da nan za ta yi wannan ma yi kaza nan da nan zai komi har ma ta san kai ba haka bane kaza kaza kaza ne da haka hankalin ta sai kaga ya cika amma na namiji shi kuma yana da kafai da saura ko aika ne da farko to za ta fi zuwa aika yin komai da komai haka girma haka dauki balaga tana balagajiya ta zama mace ta zama cikakken mutum amma shi kuma a lokacin yana nan a adolescent ɗinsa yaro ne mara hankali saurayi ne mara hankali ga ta wata kila ita ce kanuwansa amma sai zama ta fi tafiya ai sai ta take iya tsayawa ta yi magana da babba wanda ya zo neman aurenta magana na natsuwa a tsare wanda ta an da namiji ba za a yi wannan magana da shi ba to daga lokacin da ta girma ta girma kuma ta doki arba'in shi kuma namiji na girma ya girma ya kai ishirin sai ta da hankalin da ya kusa da daidai da masu yar shekara arba'in ita kuma daga nan kawai ta hankalin ta yana baya yana baya shi kuma namiji hankalinsa na gaba na gaba shi yana da wuce mai wuce arba'in sun ma hankalin sa gaba yake hamsin ma hankalin sa gaba yake duk ma hankalin sa gaba yake in dai ba ya rute bane da tsufa to amma ita kuma tana wuce arba'in sai hankalin sa ya fara da kai ko daga talatin ma hankalin ya fara zama wani iri sai ka ga yadda budurwa ma wani lokaci ya budurwa tana iya cin ma idan idan aka samu aka yi rashin sa'a aka samu sanar da nutsuwa wataƙila yar ka rinka ce ba ruwan ba wa kai har kana koyi da mama kana koyi da mama sun san abin da take yi wato saboda ita wai yanzu ita da take ake shekara ya tafi har ta fi da shekara arba'in hankali abin da take yi ita tana ganin ba daidai ba ita kuma ita kai wannan lokacin ba ita ma haka za ta zama saboda haka Allah ya fifita maza akan mata ta wajen hankalin hankalin su ba ɗaya bane kan hankali da iya tsara al'amura na rayuwa namiji ya ji mace da dacewar ra'ayi shi za a ce ai shawarar ma da ake kullum an ga mutum yana abu ba kan gari ya ce shawarar ma da ake saboda su ra'ayi a karkace da kuma ƙarin ƙarfi namiji shi ne ƙarfa da shi yasa ma ya zama maza su aka keɓance su da annabta kuma aka keɓance su da liman aka keɓance su da walitaka irin ta jama'a mace akwai mata wajen Allah ba ku amma ba wanda za ta sa maza a gaba ka ji da bace su ba a kan wannan tsari na jagorancin mutane zuwa ga Allah a'a sai na da wajen shaida da wajen jihadi da wajen kuma walitaka irin na na na zuriya sai wani shi ne waliyin wani wani shi ne waliyan wani su wannan maza ne aka bar mu amma mata ba su ji an ce dalilin sauka wannan aya sa'ad ɗan rabi'u ya kasance ɗaya daga cikin sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zababu daga cikin mutanen Madina to shi kenan matar su sai ta masa irin bore din sai masa hayatai hayaniya ne ta daga murya koran ta sai ya bashi ana ce mata habibatu bintu zaid da ran sai ya bashi sai ya mare ta dan mare ta sai ta fiti sai ta tafi gida ta je wajen waliyinta shikenan waliyinta sai zo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ba ki ya ya zama to a ka zama abokin zaman sa sannan kuma ya dauki hannu ya rinka mayar da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka je ta rama ka je ta rama mayar daga ba da wannan umarni kafin a ji azartar shi kenan sai Allah ya kalli zuwa sauri yake arjalu qawwamuna ala kakala bai kamata mace ta rinka hayaniya wa namiji ta rinka daga murya ta rena ba ai namiji shine shugaban mace ya yi kuskure amma ba za ta rama ba saboda shine shugaban ta sai rashin ladabi wa na gaba da ita to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai to hukunci ya zo mun mun so mun so mu zartar da wani hukunci shi kuma Allah ya so ya zartar da wani hukunci kuma abinda Allah ya nufi ya so ya zartar din nan shine mafi alheri saboda haka mun zayyana mu hukuncin da muka zartar sai aka sai aka sa su a cikin ya dawo ya rama mahalin sa ai matar su matar ta da bar ba ta rama mahalin sa ba nan Allah subhanahu wata'ala ya fa salihat mata na gari qanitati wayanda suke masu ibada masu yawan ibada hafizatin lilgaibi masu kiyaye mutuncin su ko mijinsu yana nan ko baya nan ya faku gabarin su ba za su aikata abin da baya so in yana nan ba wato ba su fi baya idanunsa su aikata abin da bai hallaka ba bima hafiz Allah daga abin da Allah ya ba su kiyayewa abin da Allah ba su kiyayewa na mutuncin su abin da Allah ya ba su kiyayewa abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba su kiyayewa na zuciyar mijinsu abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba su kiyayewa na tarbiyyar yaya duka in dai mata na gari masu yin wannan to Allah subhanahu wata'ala kuma ya zaɓe su na wallahi ta kafo na mutum da wannan amma wanda kuke tsoron tsaurin idanunsu wato da wuce gona da irinsu wa'annan fa'in zuhunna ku musu wa'azi ku hana su abinda suke yi na wuce gona na tsaurin idan wa'azi ruhunna ku ƙaurace musu ƙaurace musu a wurin kwanciya kilma zaje a wurin kwanciya idan mace ta yi maka laifi ta ƙi saki sun kuyar da kanta ta saurare ka ko kuma ta yi wani abu wanda ranka ya bashi to hukuncin da za ka mata karkarin ka duka shi yasa a kawo wannan ai kaga shi wancan shi ai yayi duka ne da da wuri kawai daga al'amari ya faru hukuncin farko da ya zartar ya zartar shine mai ko shine aka ce to ba haka bane abin za a bi mataki mataki idan matanka ta yi maka tsiwa ta ki sauraron ta ki maka biyayya akan wani abu wanda yake muhimmi to farko abin da za ka mata shine ya mata wa'azi abin da ke yin nan ba daidai ba mai kaza kaza Allah ya hana duk tsoron Allah ba na so ka da sake bi kaza kaza shine abin da aka fara cewa kai ne shine ku yi musu wa'azi wa hajruhunna fil madaji ku kaurace musu na biyu a wurin kwanciya idan ta da yana abin da take yi to sai ya zamanto namiji ya daina kwanciya da ita shine su kaurace mata a wajen kwanciya amma an ce wasu malamai suka ce gadon su zai je daban ya kwanta wasu kuma suka ce a'a a ɗakin zai kwanta amma zai zuwa masa ba zai taɓa jikin ta wanda zai sami ne shi ne kawai cewa da ake nufi wasu kuma suka ce a'a ya bar gadon ya kwanta a ƙasa amma dai kar ya bar ɗakin ittifaqan da malamin suke hijira wa mace ba a barin ɗaki ba za ka bar ɗakin ba dole a ɗakin da za a kwana amma dai ba laifi in ka ji wata fatawar ba za ka kwanta ma a cikin da take kwance ba in ka ji wata fatawar ba za ka kwanta ya ka koma ƙasa ka kwanta ka bar mata gado in ka ji wata fatawar ka koma falin ma war mata kuwa ɗaki a yi wannan na kwanaki don hora idan ita mai hankali to idan kuma haka har a hakan kuma ta ci gaba da kiwa ta ci gaba da aikata abubuwan da kake ranka yake baci cikin to lokacin da aka ce wanda da kokon to a lokacin sai a kai ga in an ga zai yi amfani domin a fa a kaida usulul fiqh da ta ittikabu a hakki sarabi hawan yin amfani da abin da yake sauki cikin cututtuka guda biyu idan ya kasance dukan zai kai ga abin da yake haka muni kuma to gara kar a yi duka amma dai aka ce gaban duka zai rubu barraki ba mai naci ba in ya san in ya kai hannu ya dan ladabtar da ita ko za ta gyara halinta to sai in ita wanda za ta iya gani wannan zai iya amfani ne gare ta in a tsanaku idan wayannan abubuwa uku da kuka yi kowane ɗaya daga ciki in kun yi kun yi tsauracewa ko kun yi wa'azi kala da su ko kuma bai yi amfani ba har an kai da tsauracewa wannan ya sa ta yi ta talan kwasa ko kuma abin ya wuce haka har an kai da duka ya sa abin ya ya ya ya ya ya daidaitu wala tarku alaihin na sabila daga nan kuma karka sake zalunta ta ba ka hakuri ta zo take abin nan ta yi nadama ya wuce ko abin da take yin ba ta zo ta ba ka hakuri ba dai amma ta daina saboda wannan abin da kai to kar ka ce ta kaurace mata ta kaurace mata dalilin haka ta fahimci laifin kan nan ne yasa ta kaurace ba kwana tare da ita ta daina to sai ka koma ba sai ta zo ta ce ka koma ba haka nan ta laifinta ya kai ga har ka hajjije ta sai ta daina ba sai ta ce ka koma ba sai ka koma sai ka daina domin dama abin dan ya magance abin aka ce ba wai dan ka wuce kuma gona da iri ya zama abu ya daga lalacewa ba inna allaha kusan allah kana ya kasance aliyan madaukaki ne kabiran babba to nan an ce dukan da za ka yi shara'i ne kar ya zama duka ne illa ne duk dukan da zai fasa fata ko ya kumbura fata mafi yawancin malamai sun ce ban da sai dai duka wanda yake na hankali madaidai sannan kuma nan ayar nan da ta tsare ta ce inna Allah kana aliyan akwai wata ishara a gurin ba sai kana jin kai ne mai gida ba ko kai ne gida ai kai ne madaukaki ko yawa to in kana jin daukaka to Allah ne madaukaki duk daukakan da ai kasan karkashin Allah ko ba da kamar to za ka za ka kai za ka za ka za ka yi magance rashin biyayyar matarka da rashin biyayyar Allah to shi ne abin da ake magana a kai ka duba Allah ga umarnin da ya ba ka ga hukuncin hukuncin da ya ba ka to kana kokarin magance rashin biyayyar wanda ma ba kai ka halice ta ba kawai an haɗa ko da kai kai kawai ta zama matarka to kai kuma za ka garin haka tana so kuma ka saba wa madaukakin da shi kuma shi ma shi ne ma ya halitta ka gaba ki da an gane wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake mana wato hannunka mai sanda in kana jin girma ne to Allah shi ne madaukaki in kana jin daukaka ne in kana jin kai babba ne ka yi kai kai karaman yayi ne to Allah shi ne kabira Allah shi ne kabiru ba kai ne kabiru ba saboda haka kai girman ka na dan wani dan dalili shi kuma Allah shi ne asalin kabiru na asali wanda babu da to nan ma har yanzu akwai ishara kaga duk masu kokarin gurbata tauhidi to Allah ya ce shi ne madaukaki Allah ya ce da to nan aliyan Allah ya ce masa ni ne yake sama inna Allah kana aliyan madaukaki a nan ai ɗaukaka ta hannu daga ta ɗauka ya kaji abin kamar sama ko to amma madaukakin da Allah ke nufi a nan kenan ulul qadari shine ake magana Allah kana aliyan ai aliyan qadari dan haka sau da yawa akan faɗi abu da sunan ɗaukaka amma ɗaukar da aka nufi na daraja ne ba ɗaukaka na hawan na sama ba kai galibi ma da wuya a larabci ma a ce wani ai rajulun ali a ce ai saboda yana can kololon bishiya shine ali ko a ce makanin ali sun ƙololin dutse to shi ne ke nuna ƙololin dutse an ce magana ana amma nan magana ulul makanati ne la ulul makani ba ulul makani bane ulul makani ne akwai makana akwai makana makana gidire makana kuma daraja saboda da Allah yake shi ne kana aliyan Allah shi ne madaukaki a wajen daraja da ya kamata kowa ya yi girman sa kabira wanda yake babba na'am وإن كفتم شقاق بينهما فبعثوا هقما من أهله وهقما من أهلها وهقما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
وإن كفتم شقاق بينهما إن كنت أورام باشا تكاني saɓanin da yake tsakani zai yi nisa an yi wa'azi ta ji ya tsaurace mata wajen kwanciya duk bai sa ta rufe ta gyara hali ba ya yi duka da yi amfani ba to shi kenan fa ba su hakaman min ahalihi ko hakaman min ahali ka ganin duk ba inda Allah ya ce ka gudu ta tafi gidansu ba kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka kora ta gidansu babu saboda shi Allah subhanahu wata'ala ba so yake yi abin ya lalace yace in an kai musu labari miji ya je kai ba uba labari ko ita mata ta je ta kai ta aika aka je aka aika ma babanta cewa ga abin da yake tsakanin da mijinta domin nan shi Allah subhanahu wata'ala ba wai yana nufin mata ce kawai ne idan aka samu sabani dai dole ɗayan ku akwai mara gaskiya mai yiwuwa ta ta cize ne saboda asalin kai a zalimi ne don haka duk wayannan abubuwan naka ba za su yi amfani ba mai yiwuwa kuma a'a ita ce kawai tana jin ta yi zartaka duk zai iya yi ko to abu ya cize sai aka ce to yanzu fa ba su hakaman min ahali shi daga cikin danginsa a turo wani ya zo gidan wa hakaman min ahaliha ita ma daga danginta a turo wani ya gidan a turo danginsa wani cikin danginsa a turo wani cikin danginsa su zo gidan da ake zama na gidan mijin wasu malamai suka ce wato ai ba wai za a turo su su zo su yi hukunci ba ne kawai su ji labarin da yake faruwa suka ce a'a za a turo wata mata ne da wani da wata mace daga danginka da dangin ta zo su kwana ɗaya biyu a jiya sai a turo gwangwanta da gwangwanka ko ummanta da ummanka sai su zo su kwana biyu a gidan suna ganin me ake yi an za su ga wane ne mara kirki in ce ba ne ne ba ka yi ba sai ke lokacin a zalimin da nisa zai kokari ya ce ko ba haka ba kuma menene dai su za a nemo masu basira ne masu fahimta zo su ku ji da Allah ku zauna gidan nan ku ga me ne ne ke faruwa ne me ne abin ya ji daɗi zaman auren wanda da wani sai su je su zauna ku ga me yake gudana wasu malaman wasu kuma malaman suka ce a'a nan maza da za a turo da farko zo su zauna kira su me ke faruwa ita ta mayar da jawabinta shi ma ya mayar da jawabinta Allah subhanahu wa ta'ala ta yi rida islahan idan dai su waliyan yake koma ga waliyan su da suka zo al'alai in suna nufin gyara aure ko kuma zai iya komawa ga miji da matan idan son su a gyara ne ita mace tana son mijinta ko miji yana son matansa ko duka tana son junansu amma wani abu ne yake da tsakani in dai a kyakkyawan mijinsu a zuci suna da nufin gyara ko kuma in waliyan da aka turo suna da nufin gyara yau fi illahu bai nahuma sai Allah ya kawo ga mutakatar tsakanin wato sai Allah ya kawo ga mutakatar tsakanin miji da matan ko kuma sai Allah ya kawo ga mutakatar tsakanin masu hukuncin da wannan da wannan din wakilan gidan biyu duka a samu fahimtar juna a sai to ga mafita an gyara al'amarin kai ka kara kaza mun ba ka doka kar ka sake yin kaza kar ka sake yin kaza sai ko mun ba ka doka kar ka sake yin kaza kar ka sake yin kaza zan ga lafiya wannan tsari abin ta kai ci a kasashen da ba na musulmi ba har sun fi bin irin waɗannan tsare-tsaren a kan yanzu kasashen musulmi yanzu akwai a kasashen da kasashen turai akwai asibiti kamar asibiti amma shi asibiti san ba wai waje ne da za a rubuta maka magani ko ba ka da lafiya ko ne psychological medicine ake ba likitan likitan ba da abin nan ne abin da ake cewa guidance ina guidance din likitan likitan da yake ba da a kasashen larabawa suna da wannan za a ga mutum da tebur ɗinsa da takardunsa shi abin da ya karanta ya karanta ɗabi'o'in ɗan adam ne da zamantakewa na ɗan adam da komai da komai da kuma ma har abin da ya shafi kwakwalwa da tunani za ka zo ka yi ka rubuta a rubuta ba prescription ka yi a cika a cika ka cika takarda ko mu tayyanki rasit za ka ga likita ka zo ka ga likita sai ka masa bayanin damuwarka babu ne a kasar mu shi yasa zama ba ko kuke jin sa ba za ka zo kai masa yadda za ka gaya mutum ke cewa nan na maka ciwo nan kaza to shi kuma za ka zo ka ce masa zama ne tsakanina da mata na ke ki daɗi sai ce wance ce matar kawai ne ne yaya dangin ta da wuri kaza ne da ya ta yi kawai auren mai fara da kaza kaza ta auri wani ne domin hali yana da mace daga ta auri wani ne san ta aure ka ko kuma kai ne ba kuma su kai masa bayani to me yanayin ku menene irin sha'awar ku kai a rayuwa ita menene sha'awar ta a rayuwa ka ga yanzu wajen mafi yawanci mun hira da sun aure mafi yawanci samarin mu ma ba su san wannan kawai ƙarya ne da tsare tsare amma asali a ka'ida ta shari'a da ta hankali shine kai ka gaya masa irin yanayin rayuwanka da abin da kake so da abin da ba ta so da abin da ba ta iya jure mawa da abin da take iya jure mawa ita ma ta gaya maka nata a wannan tsakanin idan ka ga za ta iya jure ma irin nata yanayin ita ma ta ga za ta iya jure ma irin nata yanayin to sai a ce kun ji ku ba ki sai ku ce domin kun yarda in ji kuna ki za a yi aure sai wani yanku su auren asali abubuwan ka san irin yanayinka kai har abincinka ni ba mai cin kaza ba ni mai son kaza ba ni ina da ulsa ni ba na da ulsa ni kaza kaza ya sai da za a yi baki na taɓa yi ɗalibai na irin wannan jarabawa mata ita musu zai zama misali kuka zo wani ya zo na neman auren su shi baya cin barkono sai kuma son barkono kamar ne to aure zai yi tsakani wasu ka ce ba zai yi to ne ba to ita ba ta ba da hana ta abinci ba da jin da kai cikin abinci sai ta ci barkono shi kuma baya ci to ya za a yi wasu ka ce zai yiwu amma kowa a masa jikin sa daban sai da kan su ba haka ba zai yi aure zai yi wa tsakani na gwace ba abinda za a yi shi ne in ba ta son in ba ta son a tattari baya son a kawo ita kuma tana so na ce to inda yake ba ne ya je wasu kace kar ya siyo a taro na ce to ya siyo a taro in ya siyo a taro to kai kin san ba kin san ba na son a taro to na ce saboda gaske sai ta yi girki in ta gama girki sai ta ɓararra ta taro a wani kwano in ta zuba masa na sai ta mata ruwa a taro ta gauraya a jiki to kaga wani akan dan wannan shirkin da nayi magana yanzu akai solving din sa wani aure ne musa ni ba zan taɓa yin niyya ba a taro ba ni ko ba zan ci ba to dan niyya ka dan ne na yi a maganin tsaro ko ni ba da taɓa cewa a tsaro ba ni da ni ba na ni kuma muka zai a tsaro ba ka kwane ka gani to irin wa'annan abubuwan suna nan su ne ake tattaunawa don ka gaya masa shi wannan psychological likita zai ce ka kira matar ku zo yi mata interview a gabanka ka gaya masa irin abubuwan da yake faruwa ya ce to matsalar ku kaza ne matsalar kuka gane da kaza da kaza bisa ga abin da kuka mai sai rubuta ma takarda kai ka je ka kika kula da kaza da kaza da kaza kar ka yi ka kar ka sake kaza da kaza da kaza ke kuma ki je kar ku rinka kaza da kaza da kaza zuwa wata daya ku dawo in kuma babu matsala abu ya yi kiliya wannan social medicine ne likita da wanda ya karanta social life to akwai shi a irin musamman ita litara su suka fara wani da litara sun yi kawo jiki da ba a ilmance dukkan ilimi ko wayannan doktoci ko fesu da take biya a jami'atin madinatin na wannan duk an jami'in sun da jami'atin al'adar aka yayi sun ke fijin ɗin jami'atin al'adar da malamai to sun daɗe da su gaba irin wannan to amma mu har yanzu babu to sai mutum ya yi wannan baban mace da da uwar mace ba ku ba ma ba san akwai wani matsala a tsakanin kwata kwata ko kuma ma kuna da wani kesa a tsakanin ku ba har an yi maganin abu sai a ga kuna da wani lafiya alhali kuma akwai abubuwan da ya sanya to shine Allah subhanahu wataala ya nuna mana tushen wannan irin wannan consultation konzantar da ne a yi konzantar dinsa to sai Allah subhanahu wa ta'ala yana mana tushe irin wannan konzantation din a nan saboda haka in abin mu ne kayan mu ne ake mana gadara addinin musulunci shi ya koyar da al'umma saboda haka addinin musulunci shi ya nuna cewa a yi wannan tsari wannan tsari shi ne ya fara da wannan aya in kun ji tsoron tsakanin tsakanin su ku aika haka man min ahalihi da haka man min ahaliha su su zauna su tattauna yadda za a yi sulhin din wannan kirkin an gane in yuri da islahan idan suna nufin gyara ne suna nufin gyara ne to fiqillahu bainahuma Allah sai ba su gama dacewa tsakanin su inna Allah kana aliman to anan ne aka yi mana bayan an gama wannan bayani sai Allah subhanahu wataala ce inna Allah kana alima wannan abin yana nuna mana cewa kace abin nan ilimi Allah subhanahu wataala ya kasance aliman masani mai dimbin sani shi yasa har ya san yadda zai gyara muku damuwar sannan kuma kabiran masanin koyayyen al'amarin ku ne ko na bar na filin ku ka sani ba ku san abin da yake koyo ba to Allah subhanahu wataala shi kuma ya san abin da yake ne na'am wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساقين والجار ذي القربى والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من خان مختالا فخورا
وعبد الله كبوتا الله شي كدai shine kadai ubangijin ku shi ya san damuwar ku shi zai solve muku damuwoyin ku wala tushriku bihi shay'a kada ku tara kowa da Allah kada ku yadda bauta ma wani ba Allah ba Allah shi kadai ne bauta ta kanta a wurin kowa ba wannan wa bil walidaini ihsana sannan kuma ku kyautata ma iyayenku kyautatawa wato Allah subhanahu wata'ala kaga su daga al'adar su na bautan gunki sannan kuma ya nuna musu kuma biyayya wa iyaye wajibi ne ka sakayya ne ga ni'imar da su iyaye suka maka kana ya na'am to kace ku kyautata wa iyayenku wa bizil qurba ku kyautata ba ma'abuta zumunta wanda kuke zumunta da su to ka rinka bin su da alherin ka saboda su su ji daɗin samun cewa kai ɗan uwansu ne wani ya dama ku kyautata marayu saboda su sun rasa masu ɗaukar nauyi iyayen su ne suka ɗaukar nauyin su ba sa duniya don haka ku musulmi ku ne haƙƙi yake kan ku ku kula da wani mataki ne da miskinai miskinai ko mutum ne wanda wasu illa ta hana shi ya nemi na kansa shi ake kan miskin ko na kasa a jiki ko na kasa a hankali da makamantan wal jari bil qurba ku kyautata wa makwabcinku ma'abucin zumunta akwai makwabci wanda yake ma'abucin zumunta ne shi makwabcinka ne kuma dan uwanka ne uwanka ne ga gida ga gida ko kaninka ne ga gida ga gida to saboda haka shi ma wajibi ne ka kyautata masa ga ko kuna gida ɗaya ma ga ɗaki ga ga ɗaki ga ɗakin matarka ga ɗakin matarka shi ma wajibi ne ka kyautata masa shi ne jerin zuba makwabcinka wanda kuke da zumunta da shi wal jerin zunubi da makwabcinka wanda yake nesa da kai makwabcinka ne amma babu alaka kamar ga gidansa ga gidansa ya sai fili ya gina gida ka sai fili ka gina gida ba da jiya babu na baba amma dai wurin zama ɗaya ya haɗa su to shi ma wajibi ne ka kyautata masa shi ne biyar makwabcinka wanda yake kuke kusa da shi amma kuma zunubi nesa na dangi kusa na zamantakewa nesa na dangi me yasa aka ce ka kyautata wa danginka na zumunta wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko ƴaƴan bakwano ko menene shi wannan shi ai jinin ka ne duk abin da ya shafe ka ya shafe inda za ka shiga cikin halin ta gayyara ba ka iya yi wa kanka komai shi ne zai zo ya a kan al'amarin ka ko ba haka ba to yana da haƙƙin ka kyautata masa tunda in in ka ta koro ka ta zama wai ana ta dole mutum ko eh ku ne ku ne dole ka ko shi ne dole ko ba ka da in yanzu misali ya zama ba ka da ci ba ka da sha ko an dauke ka an kai ka asibiti an jibje ka mutum ma san me kake ciki ba dole a kira dan uwanka ko wa ko kani ko baffa ko dan baffa shine zai zo ko me rubuce cikin ka ko yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan samu iyalanka duk yadda za a yi musamman dai baka da wasu ƴaƴa manya wata wata in kana da ƴaƴa manya ne amma baka da ƴaƴa manya ga dole ne su ne za su yi jinin aloma in ba baka da kuɗin magani shi zai ko yana da iya ta ya maka in ba ku ya je ya je nemi taimako a za a yi wannan dangin ka ne yana da haƙƙi a kanka don saboda ɓacin rana ma kanka kuma shari'a ne da kawai da farko shari'a ne addini ne nuna cewa lalle lalle ne ya maka wannan sannan kuma saboda kuma bacin rana bacin rana ma za ta iya zuwa to wannan aljeri da tsoba ne mu sai bayanin ga jini zumunta da komai to jerin jinin fa makwabcinka ne amma ba da ba da yake ce babu na baba amma ga gidanka ga gidansa ga gidan wannan ga gidan wannan ga gidan wannan kuna kusa da juna shi ma shari'a ta ce lalle ne da masa zama ku yi zaman mutunci me ya me kawo wannan za ka iya yin tafiya ba kowa ne yake da yan uwa ko ya'ya ko meye a gidansa ba ko ba haka ba idan wani yana da shi wani baya da shi to za ka iya yin tafiya sai wani matsala ya tashi a gidanka dama daga matarka ne dan yaron ta na gobe ko idan ko wani ko na goye da wani mai tafiya da kafa misali Allah ya sauka sai wannan mai tafiya ya faɗa rijiya ba ta nan kai kai tafiya kuma ta baro dai ta baro ya ko ta tanda da garin ko wani ango ko me to waye da zai da makayar falala za ka yi makwabta ta fito da gudu a zo yaro ya ba ita ne za ta ba yaro ya ba ta fito mu fito wani ya shiga a yi a ne ba ta nan duk an cire yaro ko ba haka ba ko kuma misali Allah ya sauka gobara ta kanta ta ko kuma daga dan yaro sai ba kowa ne yake da mutane a gidansa wanda za su zo su masa komai ba tare da yaron yake ba kuma ko haka ne ko ko haka ne ba to saboda haka wata kila matar ne ba ta da lafiya hajjara hajjara ba wanda ya sani ba gara ma da yake akwai waya ana buga waya a kira dangi daga nan ba a ce ku zo da abin da nake to in an zo za a ce wanda ba ta lafiya mutanen na kusa da gidajen gidan nan su ne za su fito musu hannu kafin ka zo an yi maka komai ne su ma a ce kafin suna da nasu matsayi suna da nasu su ma don ɓacin rana kuma shari'a ce ƙa'ida ce haƙƙi ne na musulunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma za la jibril yusi ni da jami a kafin ta annabu sai wa rasul jibril bai gushe ba yana yana mun wasiya da kula da haƙƙin makwabci na har na ɗauka za a ce idan makwabcinka ya rasu shi ma ya shiga da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce لا والله لا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله بايد إيمان والله بايد إيمان والله بايد إيمان هذا كنت أبدا جل وعلا أقول كذا من يا رسول الله وعيه يا من الله من لا يؤمن جاره ووائده wanda makwabcinsa bai amince ma sharri zai iya cewa in an ce wannan abukan da ya faru a gidanka kana ganin daga ina ya bullo zai isa wani dai ba zai yi ba wani ba zai yi ba amma wani zai yi da wurin su in ka zama haka to annabi ya ce barka da imani in dai baka tunta da kai za a iya biyowa ta bangaren ka bangaren ka sai su to barka da imani saboda haka wannan shari'a ce ke tunda ma an yi magana imani gaba daya sannan kuma hanya ne na tuke ni tuke ka to Allah subhanahu wataala tuke sa Allah ya dauko daga sama farkon masu babban haƙƙi ne babban haƙƙi Allah ibudullaha wala tushriku bihi wanda yake jin Allah haƙi alwalidai mahaifinka da mahaifiyarka su ne suka fi kowa haƙi a kan dole ne su za su fara gabatarwa wajen dukkan girmamawarka da sauraronka da mutuntawarka da sauransu sannan wanda kuke zumunta da nan sannan aka ce aka duba in wajen bada taimako ne na abinci da wani abu sai aka yi magana ya kama marayu mataki da miskini والجير القربى مقوتينك na dangi wanda kuke zumunta ne والجير الجنبي مقوتينك wanda da shi kuna kusa da juna amma ba da niyya babu na ba wannan sabili da matafi wasai diljalli da eh wasai diljalli da wanda yake abokinka na kusa da kai ba aboki ba ne kuma ai aboki ne ba ba lallai zama aboki ba abokin ka wanda kuke abokantaka shi ma ya ce amma wa sahibul janna dukkan kunnen da kuke zaune a masallacin nan a sahibul janna duk wanda yake kusa da kai haka to ya zama a sahibul janna shi ma yana da haƙƙin kula da haƙƙin sa kar ka kora masa kafa kar ka jingina a jikinsa kar shi yasa ake ce ka tsaftace ba sai ta kare ya haka ya haka kayan numfashi ya duka mantar da aka buɗe haka ba ka fara abokin zama ke na sai ka Allah ne ka rashi kabar ma a masallaci yuji na ne yuji ko sai ba ko kuma kar karka ya ka fake da su ka dauke maka hankali duk wannan gata da gatin amana tun wannan duka Allah ya sa amana sai bi dan bi ko a wajen tafiya ko wajen taro a wajen taro ko a makaranta ga tebur ga tebur ko a cikin mota ga kujera ga kujera ko a jirgin sama ga kujera ga kujera ko a wajen aiki ga tebur ga tebur duka wannan su ne aka tattara a cikin asahili biljan shine ibn abbas ne ce war rafiqu fi safar abokin tafiyan bai san ka ba sai shi ba wani mawaki da yana cewa man yaga tabi ya fi aduwar sadiqa wanda yayi ba kunta bai sani ba sai dauki mafi sa a matsayin aboki sai ka ga yana yace baki kawai sai ku kulla kafin ku rabu ya maka illa to irin wannan to shine musulunci yace to a kiyaye a kiyaye wannan al-imamu zabarkari yace a'a ba lallai fi safari ba yace huwa huwa alladhi sahibaka imma rafiqan في السفر أو جارا منافقا أو شريكا في تعلم علم أو قائدا إلى جلسك في مجلس أو غير ذلك to abin da na kawo nan mai tsawo an gane yace shine wanda in abokinka ko dai abokin tafiya ka kun hada hanya ko kuma kuna tafiya ne ga ga jiki ga jiki ba wurin tafiya ku ba amma dai kuna tafiya a hanya haka yana jikinka tana jikinka kamar kun hada kwararo ka san ake ko hada hanyar tafiya kamar kuna mota ko za ku tafi mai dubu ko kano ko mai wannan fa kungiyoyin rungun nan shi zai zai yi nan kai ma za ka yi nan kuna tafiya tare kaga shi ma ga shi gaka ko in ba sa sai sai haka nan yace au sharikan fi ta'allum ilmi ko wanda kuke daukan karatu kuna zuwa makaranta wajen malamin ku kuna daukan karatu tare shi ma ya zama sahibu ai akan ne nake muku nan da yawa ana karatu misali an ce misali da da yara ba ka da yaro ba sai ba ka ce malam da Allah mu da ba abu da yara ku amma zuwa ku zauna a makaranta har karshe ma ku zama koyi kun zama ma abokan juna kun san gidan juna kun san komai da komai menene haɗa ku ba dan ne ba na ba ba mu kwafata ba tafiya ba kasuwanci ba komai zaman wajen karatu tare abun malami ɗaya to shi ma yana cikin sahihin biljani aw qa'ilan ila jallika fi majlisin kamar yadda na faɗa ke a wurin ka kai baka san shi ba irin wannan gurin ne ka haɗa mutanen da baka san juna ba wani lokaci har abada ba za ka san shi ba yau yau wannan ya zo wajen tafsiri wa zo wajen wa'azi ya zauna tare da kai an gama wasu da daga yau shi kan ma dama ya zo wajen wani ɗan uwansa ne a nan garin kuma yau ne zai tafi sai ya ji ana wa'azi sai ya zo ya zauna kun ka zauna tare da juna kuma daga an gama kuma za ka sake maganin sa wahala duk waɗannan an ce su kula da haƙƙinsa shi ma ya kula da haƙƙinsa zaman da kai kusa da juna kar wani ya fushi wani kar wani ya haɗinci wani au gar zalin kuma menene duk abin da ba wannan ba yace dai man lahu adna suhba wanda dai da akwai wani dan haduwa da kuka yi ta mutu bai na sau bai na husila wanda ya sa aka samu dan alaka tsakanin ka da su an gane fa alaika an tura'i zalika alhaq ka kula masa da haƙƙinsa wala tansahu kar ka manta da shi وهي وكيل هي المرأة وما تكفي ما تركع إذا ما تايو بالجدي أما أتايو أي ما تركع أي هذا ما تريكا كو وابن السبيل da kuma ɗan tafarki matafi bako ta gan shi a gani ka san bako in ba Allah ya taimake shi ba shi kan bai iya faɗa cikin kowane irin haɗari to an ga bako yana da babban haƙƙi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba ko ya zo gidan ku ya ka zo ne da da arzikin sa kar ka dauka abin da ka bashi mun kai wani abu da arzikin sa yake zuwa kuma da ni in ya zo kilo ma daya sai Allah ya samu ka dubu ko dari daidai ya ya kokarin ka kuma da kyakkyawan niyyar sa kuma in zai tashi sai tashi da zuwa ko gidan sau da yawa ba koyi kan ɗauke muku bala'i duk mutane ba su sani ba koyi zo gidan kai sai aji sai kuɗi sai ya ɗauke wani fitina Allah sai ya ɗauke wani fitina dalilin zuwan albarkan zuwan sau da haka bako musamman ma bakon da shi kuma a zuciyarsa kyakkyawan nufi ne mutumin Allah ne misali ya ji labarin kai mutum ne na Allah zai shi kuma bari ya je sai ka don Allah akwai irin wannan da yawa amma zo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ga mutum kana so ka dan Allah to kar ka bari ya zo wuce baka gaya masa ka sami ku dai sallallahu alaihi wasallam ya wallahi da nabi ka sai ne ina son ka har zuci dan Allah sai ka ce ahabbaka Allahu allati ahabbtani fi addu'a da za ka masa kenan inni uhibbuka fillah sai ka ce ahabbaka Allahu allati ahabbtani fi Allah da ka so ni domin sa ya soka babban alheri za ka samu albarkan da baka taɓa samu a wani guri da sakamakon soyayya don Allah to wannan bako da ya zo maka don Allah shi yasa sai ga mutanen mu suna kula da bakin da suka zo da kasashen wajen malamai su zo su karɓo wurin su da masa iya da musu arziki ba ƙaramin alheri ba kuma ƙaramin albarka ake samu duk abin da ka masa riba ne ba faɗuwa kai ba kuma duk mutane wani lokacin an zo irin zagoyoyin mu muka ce da wani ya zo daga wuri kaza kaza ya dan mana nasiha dan kankani ko sai kuma a ce to a dan yi masa dan hajiya ba wanda suke wannan sai a halin dari kai ko ba haka bane wani wurin kan ma ana ganin mutuwane ne to ka ce irin wanda ba san darajar ba ko ba san darajar mutanen Allah ba ba san ya ce to wannan kuma ya zo ne to suna ji suna tattara kudaden mutane shi bai san bai san wani abu na alheri ne to ta ba Allah ba ya riga ya rayu a wajen tarbiyyar tarbiyyar kafirci ko kuma mai mai za mu ce wallahu alam wai bature ya hana aikin banza tarbiyyar kafircin da yake yanzu mun zo mun kuma mun kada ma mu dan sassauta mu ce tarbiyyar turai babu wani ne yi ma wani abu kawai sai in ya ne ne yi da zan masa to addinin musulunci ba haka ba to irin wannan shi ma ka kyautata masa matafi yana da abubuwa da yawa wanda mazan Allah buɗe babin matafi alherai da ake samu sakamakon matafi yana da abubuwa da yawa wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani wanda inda an kula da su da mun rage wasu abubuwa da yawa daga cikin damuwoyi Na'am. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganar kulawa da da da, da matafi. Akwai wani mutum akwai wani mutum wanda wanda ya zo gudan wani bawan Allah. Shi kuma shi mutumin yana da ya marasiyar lafiya. Babu irin nau'in maganin da bai jarraba ba an abu ya gada ya sun dogara da Allah ke nan nan baban ne zai sauka to da ba kai ba kuma mala'ika ne baka ji irin na wanda ya zo ya samu da lafiyar nan ba mutane uku da mai san ko da mutawo da abin nan ya mutaki abin nan ya zo ya mutu alheri kuma ya sake dawowa kuma a cikin mutum ko a cikin mutum ya zo a cikin mutum saboda kai ni ba ko mala'ika ne Allah ya turo shi jarraba ka kai har kofar gida to da kai ni ba ko mala'ika ne baka sani ka tashi ka da daddare kai Allah ka mun kaza Allah da mu na karama Allah ka yayi Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza Allah ya to wannan ba wannan wanda ya maka ya ce ke mala'ika ne ka wani ce ka sai ya yi ga kawai na tsumma domin samu cewa da miskinan ya zo tsaya kofar gida lafiya lafiya lafiya wallahi ya kanta shi ne ba shi ne ba na gobe wani abu ya mata da tsarin abin kayan mutum kuma ya aka shiga ba gida na to shi kenan Allah ya o ni kake so in baka kuma bayan na tura na wani babu kuma ya ce to alhamdulillah sai maka dan cire wani abu ka ji aje aje a yanzu sai Allah ya ka jarraba sai ka fita kuma sai bukata ta biya yawa bukatun mutane suna biya ta saboda haka to wannan mutumin da ya zo sauka gidan wannan bawan Allah yake na sai sai a kawo masa abinci a kawo masa abinci sai a kawo ruwa malami ne shi ma wanda aka sauka gidansa aka kawo ruwa ya sha ya ce malam an sha zuwa da Allah ta rage tana bukatar tsari zan karo musu wani amma wanda suka ta rage ya sha ya rage kenan da ya tafi sai ya ɗauki ruwan ya je kira matar ya ce wannan ruwan ki ba mu yarinyar nan ta sha ki tashe ta ki ki wanke jikinta da wannan kuma shi ba ya karanta a wani wuri ba ba an rubuta masa ba shi dai haka kawai Allah ya kimsa masa a ran da ya yi haka yarin na tana sha ke tsawai su kawai ya fito ya gaba ko baya nan bai gama inda ba kawai yake tsawar ke sai masu kusa ina ka samu wani taimako haka ya ce ba wani taimako ba ne ba kwanda ya zo ne na ba shi ruwa sauran ruwan sa to kai kuma ya kai tunani haka ya ce ai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bako in zo yana zuwa da alheri yana ɗauke bala'insa shi yasa ne ne alfanu cewa idan an masa haka Allah zai ɗauke wannan bala'in da yake tare da yanzu kuma yarinya ta wanke gaba da gida mu duba annabi ibrahim ya yi baki ya san su ne abinda zai nuna bai san su ya ce ya ce tsoron su ma yake yi ko ba haka ba ya ce kuma tsawon munkaro ne mutane ne ba su gane su ba kuma ni na gane zai yi kuma yanayin yana dan damu na yana dan tsorata ne amma duk da haka sai ya ce ya soke musu dan marike yanka da kawai annabin Allah ne da yi wannan yanzu wannan wani bafula ta ne mai sanda da yi zai yi ba ko ya yanka masa dan jini sai aiki da gari to ka gani saboda haka al'amarin bako kulawa da shi yana da muhimmanci ainihin ainihin a musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ke wani sabili wa ma malakat aymanukum da abin da hannuwanku ta mallaka na bayi kar ka gabawa ka sai ai bawa ne ka za ka za ka rika wulatin ka ta kuma yana da haƙƙi to ka ta masa ba ta jura ba ta abinci kar ka tallafa masa wanda Allah ya kar ka tallafa masa irin aikin da wani ba zai iya yi ba in aiki ne zai maka aiki ba hana ke maka aiki ba amma aikin da ka san lebura ba zai yi ba ya fi karfin ka to kar ka saba wa kai iya limit da za ka saba wa kai aiki iya abin da kasan kowane mutum aka ce ya yi lafiya zai iya yin wannan aiki inna Allah Allah la yuhibbu baya son man kana mukutalan mutumin da ya kasance mai girman kai a ransa mai kyaman makwabcinsa fakuran mai yawan alfahari na ganin kansa shi ne yake ai mutakabbiran fi nafsi ne girman kai a kansa ya anafa ana qalibi yana kyaman danginsa wa jiranihi da makwabtansa fakuran alal nasi mai alfahari wa mutane ni ne wani ni dan wani na isa wani murtajiran alayhi mai daga hanci a kansu yara annahu khairun minhu yana ganin su ba su isa ba na'am sai malamin ce hadil aya wannan aya jami'a ta hada ko ta hada abubuwa da yawa ja'a ta zo ne tafsir alal insani don kwaɗaitarwa bisa kyautatawa wa istidiradan ta yawaita limakarin al'akalaki bayanin ɗabi'o'i na karinci man ta dabbara ha haƙa tadabbur wanda ya duba wannan aya ya lura da kyakkyawan lura a ganatu za ta wadatar da shi an kasirin yin mawa'idul bulaga gaba da yawa daga wa'azozin da masu fasaha suke yi wala sa'ilin hukama da nasihohin masu hikaya masu hikima صدق الله العزيز وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين